بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon dawowa ci gaba da wannan darasi a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafan babban malami Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani rahimahullah yau muna sha bakwai ga watan Shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da hudu ga watan takwas dubu biyu da sha uku a cigaba da wannan karatu namu a darasin da ya gabata mun tsaya ne a inda malam ya mana bayani game da salatul layl sallan dare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba yana gabatarwa a lokacin rayuwarsa da kuma irin surori da ya kasance yana karantawa a wancan lokaci din mun yi bayanai game da waɗannan ababe insha Allah ta'ala a wannan darasin kuma bi ibnillahi ta'ala za mu tashi ne a inda ma da yake salatul wutri salatul wutri sallan wutri sallah ce wacce aka saba ana gabatarwa alaisa ni kudawa mana hankali dan Allah sallan witiri sallah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gabatarwa kenan a lokacin sallan tahajjudi da muka saba ana faɗi ko kuma sallan shafa'i da witiri da muka saba to a tsari babu babu abin da ake kira shafa'i ina fata an gane gaba ɗaya sallan dare sunanta salatul witiri sallan dare ita ce salatul wutri domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga dama yakan hada rakawoyin da zai gaba ɗayan su ba tare da rarrabewa tsakanin su ba kuma ya sallama guda ɗaya misali in ya ga dama yakan hada raka'a guda uku nan gaba ɗaya da aka yi bayan sallar isha kada ka ɗauka cewa wajibi ne sai ka sallaci raka'a biyu sannan ka zo ka yi ɗaya wannan dole ne in ka ga dama za ka yi hadi uku gaba ɗaya ba tare da ka zama jahiya ba in ga dama za ka iya haɗe guda biyar sai a ta ƙarshen ne za ka tafiya kaga shi ɗan duka dai ya zama wutiri salatul wutiri ita ce nan mara daga cikin salolin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi kenan ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku ba dole bane a biyu a zauna a tafiya idan ka so ka iya yin biyu kai tahiya kai sallama ka ƙara kawo biyu kai tahiya kai sallama akwai wannan ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci rakawoyi guda shida idan ya raka'a ta shidan ba zai zai zauna ya tahiya ba zai sallame ba daga nan sai ya ƙara miƙewa kuma sai ya kawo witiri guda ɗaya sannan sai ya sallame kaga raka'a nawa kenan raka'a guda bakwai dukkanin waɗannan ga wanda yake sai ya faɗaɗa bayanai ko ya faɗaɗa bincike akan wannan ya duba littafin mawallafin wannan littafin Muhammad Nasiruddin Albani bai suna Salatu Tarawih ya rubuta littafi mai zaman kanshi mai suna Salatu Tarawih idan karanta wannan littafin za ka ga yadda ya tattake bayanai ya tsage bayanai game da sallan tarawih da ake gabatarwa a cikin watan azumi da dukkanin shubuhohin da masu shubuha ke kawowa game da cewa ai rakawoyin sun fi sha ɗaya sun fi sha uku a iya ashirin da kaza za ka irin abubuwan da ya musar da shi a cikin wajen littafi insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya dace da mu malam ya ci gaba da cewa kana sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u fi rak'ati al-ula manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantawa a raka'a ta farko sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithah qul huwa Allahu ahad annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance da karanta wannan yayin da zai sallar witri ركعة فرقو يكرن تسبح اسم ربك الأعلى ركعة تبيو يكرن تقول يا أيها الكافرون ركعة أكو يكرن تقول هو الله أحد وأن حديثي إمام النسائي لإمام الحاكم كريت وأن حديثي وكان وكان يضيف إليها أحيانا وأن لوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كثن شيئا كارا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس wani lokaci ya kasance yana ƙara wannan kenan in ya karanta sabbi isma rabbikal a'la a raka'a ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta uku wani lokaci yakan karanta qul huwallahu ahad kadai ya yi ruku'i ya sujada ya gama mutare shi wani lokaci kuma yakan ƙara qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas an gane ko sai zama surori guda uku gaba ɗaya ke haɗawa wa marratan qara'a fi rak'ati al-witr bi mi'ati ayatin min an-nisa wani lokaci wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan karanta gwargwadon ayoyi guda ɗari daga cikin suratul nisa'i a sallan witri an gane ko raka'a kwaya ɗaya kawai zai ya karanta ayoyi guda ɗari a cikin sautin nisa'i ya yi ruku'i ya sujada ya sallama shi ke sallar witiri ta ƙare na a'a fi raka'atul witiri yake fa raka'an witiri shi ne aka ce maka sallan da rashin ɗaukar witiri wani lokaci manzo Allah raka'a ɗaya rake ce ba mun karanta ba a baya a darasin da ya gabata nan mun karanta yi da yayi da aya ina in tu'azzibuhum fa innahum ibaduku yana yin ruku'i da shi yana yin sujada da shi wannan aya kadai ke karantawa to idan ka so zaka iya karanta aya 100 bayan ka gama karanta aya 100 nan kai witiri ita kwaya ɗaya kai sallama shi kenan ka gama sallan da ranka ina fata an gane dama mun ce salatu witira in ai tsawon lokacin da ake ɗauka ana yin sallan daren gaba ɗaya ta sunan da salatu witiri wa amma raka'atani ba'da al-witri amma rakawoyi guda biyu da ake a bayan witiri fakana ya ƙara'u fihima idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa qul ya ayyuhal kafirun amma a rakawoyi biyu da ya kasance yana yi bayan witiri kuma fakana ya ƙara'u fihima ya kasance yana karantawa a cikin su idza zulzilat al-ardu zilzalaha a raka'a farko qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu مالك سيكت وتلم باقتا يتي ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم وأن الركوعي قدابي له سنتبت أتكلتاب صحيح مسلم وغيره هو غيره دوس صحيح مسلم له وهما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم أما هو وأن الركوعي بنبيته إذ أتي سنا كوري فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كسنيا كرسل سلنكو ندري زموتري رواه البخاري ومسلم وأن حديث الإمام البخاري لمسلم سرويتوشي وقد اختلف العلماء حقيقة ما لم يسمي ساباني في التوفيق بين الحديثين في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترجح عندي لم يترجح عندي شيء منها malamai sun ta yin ƙoƙarin su gwama ma'anan waɗannan hadisai guda biyu su gwama alaƙar da ke tsakanin waɗannan hadisai guda biyu amma ni a wurina yadda suke rinjayar da hadisin gaskiya ne ban gamsu da wannan hanyar ba wal ahwaqu abin da yafi tarkuhuma ittiba'an lil amri mutum ya bar waɗannan rakawai guda biyun saboda bin umarni abin da yake faruwa shine salatul witr manzon Allah yake ij'alu akhir salatikum witra ku sanya karshen salatin ku sallan ku da dare bil layli witra na dare ya zama witri sai kuma ga wata riwaya ta zo ta tabbatar da cewa yakan yi rakawai biyu kuma bayan wannan wutiri to ka'ida inda al-usuliyyin a wurin malaman usul fiqh suna da wata ka'ida ta cewa idza ta'arada al-qawl wal fi'l fal qawl muqaddamun 'ala al-fi'l idan aka sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wani aiki ko ya aikata wani aiki ya zamto kuma suna cin karo da juna to abin da za a gabatar shine za a gabatar da umarnin da ya yi sama da aikin da ya yi kila aikin da ya yi ta iya kususiyya ce ta shi kadai ina fata an gane to haka sami irin wannan sai a ɗauki maganar da manzon Allah ya ko umarnin da ya yi shi ya saya ne ce ittiba'an lil amri saboda bin umarni da manzon Allah ya yi yawwa ina fata an gane sai ya ci gaba da cewa sun mawa ƙwaftu ala hadithin sahihin kila ku babu ana ko na kuma akwai wannan na ya ce sun mawa ƙwaftu ala hadithin sahihin sannan sai na zo kan wani hadisi ingantacce ya amuru bin raka'ataini ba'da al-witr waɗanda manzon Allah yake umarnin da sallatar rakawai guda biyu a bayan witr فالتقى الامر بالفعل ما لا يجب gashi kuma al'amar wannan umarnin ya zo da aiki manzo Allah tun yayi umarni anan ma kuma yayi umarni wa thabata mashru'iyyat ar-rak'atayn lin-nas jami'an saboda haka ne ma sai aka shar'anta yin waɗannan rakawoyi guda biyu bayan witiri ga mutane gaba daya wal amru al-awwal yahmilu ala istihbabi fala munafa yace abinda nafsi na farko yake magana akai umarni na farko yana ɗaukan mustahabbanci ne na yin hakan fala munafa saboda haka babu cin karo tsakanin su babu cin karo tsakanin nafsoshin guda biyu wa qad kharrajtuhu fi sahiha kuma na fitar da wannan hadisin a cikin silsilatul ahadith sahiha lamman hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da uku wallahu walhamdulillahi ala tawfiqihi godiya ta tabbata ga Allah saboda dacewar da ya bani an gane ko tunda ya tabbata a nan wurin manzon Allah ya umarni a da farkon wallafa wannan littafin shi Muhammad Nasiruddin Albani bai kai kan wancan hadisin da yake umarni da yin waɗannan rakawai biyu ba a bayan wuce ina fata an gane sai yake yin fatawa akan cewa tun dare haka ne ga umarni ga aiki to umarni za a fara ɗauka na maganan manzon Allah sama da aikin shi daga baya da ya samu wancan hadisin kuma shine sai ƙara wannan bayani na ce wato daga baya na samu wani hadisi wanda yake daidai da wancan hadisi ne to kenan yanzu ya halatta a har tsakanin su in kaga dama za ka iya yarka a uku sannan ka ƙara guda biyu bayan haka akwai riwayoyi suka tabbata kamar yadda na ce a cikin littafin salatu tarawih duk wanda ya duba zai gani akwai nau'o'i da yawa da manzon Allah yake yin sallar tarawih ne akwai wani lokaci da manzon Allah kan sallaci rakawai guda tara babu zama a tsakanin su rakawai gaba daya in ya sallaci rakawai guda tara nan zai zauna ya tahiya a zaune ina fata an gane in ya tahiyar na a zaune kuma sannan sai ya ta sai ya kara ba zai sallama ba sai ya kara miƙewa kuma ya kawo rakawai guda biyu to kaga na farko wutiri yayi sannan ya kawo rakawai guda nawa guda biyu a ƙarshe wannan ya halatta wani lokaci kuma yakan kawo kawai guda tara gaba ɗaya su in ya tara nan ya zauna ya zama tahiya sai sallame sannan sai ya tashi kuma ya ƙara kawo kawai guda biyu raka nawa kenan raka a goma sha ɗaya shikenan ya gama sallar shi dukkanin waɗannan ruwayoyi sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi umarni da aikata haka din saboda haka babu wani na'am wa alaikum salam na'am shine yayi yayi ba dole shi ma shafa'in da kuke kira mu ne muka same shafa'i amma shi auren annabi sunan su witiri eh da rakawai biyun da zaka yi da rakawai uku da zaka da zaka ƙara a kai ko zaka ƙara rakawai guda nawa ne zuwa goma sha ɗaya sunan su da witiri amma mun saba da muna cewa shafa'i sai ka yi shafa'i sannan ka witiri kamar yadda muka saba muna karantawa al-jamtu malikiya an gane ku amma salatul witiri ana ɗaukan ta ne kawai mai ras duk sallar da kaga ana yi misali sallar da ake na ashan ko tarawih da azumi sunan ta witiri ina fata an gane na. نعم والشفع والوتر a'a ai ba akan wannan ake magana ba wannan kuma wani fage ne na daban kada mu shiga wani fagen da zai dauke mana yawwa zai zai fasara jirgi ga aka zaba ana yi na wa alaikum salam Na'am. Na'am. Na'am. A'a, wutiri ɗaya ake a dare ɗaya. Kana da daman dai ka sallaci raka'a biyu rak akan wancan wutirin da kai na da. Ka fahimta? Kenan kaga babu manzon Allah ya faɗi a wani hadisi cewa ba a yin wutiri guda biyu a cikin dare ɗaya. Ka gane? idan dai har zaka tashi cikin dare misali ko ka san ba zaka tashi ba sai ka tashi ka riga ka yi sallan ka yi witirin ka a farkon dare idan ka tashi a cikin dare zaka iya rakawai guda biyu kaga idan aka hada da waɗancan su zama nawa biyar manzo Allah kuma ya ce fa man sha an yutira bi khamsin falyaf'al wanda ya so ya sallan witiri da rakawai guda biyar ya haka wanda yake son yayi da uku ma yayi wanda yake son yayi da bakwai ma yayi me son yayi da tara ma yayi ina fata an gane ba halarci muke witiri biyu saboda ai abin da ya sa ma ake witiri saboda manzon Allah ya faɗi a cikin hadisi ya ce inna Allah witrun yuhibbul witra Allah kwaya ɗaya ne tilo kuma yana son tilo an gane ko Allah yana son witiri Allah ta'ala ya datar da mu to kun ga wannan abin da Muhammad Nasiruddin Albani yayi amana ce ta ilimi yake badawa kun ga farkon lokaci ga abin da yayi tsaye akai daga baya kuma da wata sabon hujja ta zo bai ce ba kai to ai na riga na ya fatawa da wannan littafi ya watsa a duniya ya za a yi ya biya mini da mutane in ce mutane ne a sai kawai yanzu ya rubuta abin shi ce to sun ma waqaftu ala hadithin gashi ne ya kawo bayani amana ta ilimi ce Allah ta'ala ya saka masa alkhairi mala yace salatul jumu'a mun gama da abin da ake karantawa a sallar witr salatul jumu'a na takwas kenan abinda manzon Allah ya kasance yana karantawa a sallar juma'a wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u ahyanan fi ar-rak'ati al-ula bi surati al-jumu'a wa fi al-ukhra idha ja'aka al-munafiqun wa taratan yaqra'u badalaha هل أتاك حديث الغاشية النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شي وني لوكشي أصلى الجمعة ينا كرنتا suratul jumu'a a raka'a ta farko na sallar juma'a sannan a raka'a ta biyu kan karanta idza ja'aka al munafiquna a raka'a ta biyu wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan karanta a maimakon idza ja'aka al munafiquna sai ya karanta hal ataka hadithul ghashiya wannan hadisin da nabi da na ukun nan dukkanin su imamu muslim da imamu abi dawud suka rawaito wannan hadisi kuma muhammad nasiruddin albani ya fitar da wannan a cikin littafin shi na al-irwaul ghalib hadisi na 345 wa ahyanan wani lokaci ya qara'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya hal ataka wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko ta sallar juma'a raka'a ta biyu kuma ya karanta hal ataka hadithul ghashiya wannan shi ne takaitaccen abin da aka kawo mana a wannan babi ne shi ma wannan hadithin ingantacce ne imamu muslim da imamu abi dawud suka fitar da waɗannan hadithai tasi'an na tara salatul idaini sallolin idi guda biyu menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallolin idi kana sallallahu alaihi wasallama يقرأ أحيانا في الأولى sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu a sallan me a sallan idi guda biyu ko dai sallan karaman sallah ko babban sallah kamar yadda muka saba al'ada muna fadi mala yace wa ahyanan wani lokaci kuma ya qara'u fihi ma bi qaf wal qur'an al majid wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta qaf wal qur'an al majid a sallar idi wa iqtarabat as-sa'a da kuma iqtarabat as-sa'a waɗannan hadisai gaba ɗayansu ingantattu ne imam muslim da imam abi dawud suka fitar da waɗannan hadisai ɗin waɗannan su ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a sallolin idi guda biyu ashiran na goma salatul janaza abinda ake karantawa a sallar gawa السنة أن يقرأ أن يقرأ فيهما فيها بفاتحة الكتاب wa sura abin da ke sunna a sallar gawa shine a karanta fatiha da sura an gane ko domin an saba yawanci mu a sallar sallar janaza da muka saba muna yi da yawan lokaci ba a karanta fatiha da sura wasu malaman ma suna ganin cewa idan aka kai aka yi sallar jana'iza mutum bai karanta fatiha da sura wato ba ba aka ce menene hujjar ku suka ce ah manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihati kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba shikenan kawai sallar janaza ma ba ta ba tunda sunanta mene salatul jan an kaga suna sallah shikenan magana ta kare jama'a an gane ko ko mun karanta a baya ai manzo Allah yana cewa sallan ɗayan ku ba ta isa masa sai ya karanta me fatiha malai suke lamba a ƙasa nan yake cewa وهذا قول وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وأن مجانا شيت إمام الشافعي لإمام أحمد بن حنبل وإسحاق لإسحاق وبه أخذ بعض المحققين من الحنفية المتأخرين كما دا وأن مجانا ونساشينا مذهب الحنفية ينبا يبا يتكرقوا دا وأن مجانا وأما قراءة السورة بعدها أما كرنت سورة أبايا فاتحة فهو وجه عند الشافعية wannan kuma wata fuskar ce daban ta shafi'iyya wa huwa alwajh alhaq kuma shine din fuska ta gaskiya an gane ko huwa wajh alhaq wannan ita ce fuska ta gaskiya ma'ana shafi'iyya sun suka tafi akan cewa lalle in mutum zai sallan jana'iza zai karanta fatiha kuma zai karanta sura kuma su suka dace da daidai saboda me ga hadisi nan ingantacce ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta an gane ko wannan hadisi imam al-bukhari da imam abi dawud da imam an-nasa'i da ibn al-jarud malik suka ruwaito shi malik yace wala yati ziyaratu shadha kama za'ama tuwayjiri انظر المقدمة صفحة آه ستة إلى ثمانية ماذا يجي wannan ƙarin da aka samu ba ƙari ba ne wanda ke sha an gane ko tuwaijiri akwai malami a nan saudiya ana ce mai tuwaijiri ya yi muhammad nasiruddin albani gyara istidrakat da yawa ya masa game da abin da ya shafi littafin nan da ya rubuta akwai wasu gyare-gyare ya fi gyaran shi gyararraki guda goma sha ɗaya a cikin gyararraki guda goma sha ɗayan nan Muhammad Nasiruddin Albani ya bibiye sai ga cewa ainihin gyaran guda hudu ne. Guda hudu ne wanda ya dace da daidai, shi ma a gyaran da ya kwarin ya yi kuskure a sauran. Ina fata an gane. To wannan yana ɗaya daga cikin kuskuren da ya yi. Wannan riwayar shi a wani tuwaijiri ya ce riwaya ƙarin da ya zo shazza ne wannan ƙarin, amma Muhammad Nasiruddin ya ce wannan ƙarin ba ƙari wani yake shaz. Kamar yadda shi tuwaijiri ya faɗi a cikin muƙaddima. صفحة شافي نشدة زوا شافي نتقوى تحكي مقدمة وأنا من قال لك كرن تابا سمودا أول لوك تزا دوكا أنا كرن تابا دوكما رشم بكاتوا زوا كرن تابا دي ما يخافت فيها مخافتة من ظن الله صلى الله عليه وسلم ينا قوي كراتو أسوان سلم قوي وا بعد التكبيرة الأولى باين كبرة تفرقو أشي كبرة تفرقو إذا شي وجه أجي مي أشي كرنت فاتحة دميني دسورة an gane ko sannan kamar yadda malamai suke bayani sai kabbara ta biyu za ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kabbara ta uku bayan kabbara ta uku a roƙi mamacin gafara a raka'a ta hudu kuma a nemi a nema wa sauran dukkanin musulmi gafara gaba ɗayan su wanda akwai wasu riwayoyin da suka zo da kabbara shida kabbara bakwai da wasu sauransu haka ina fata an gane wanda ya halatta ayyayin ƙari akan haka kamar yadda shi Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo waɗannan ya tattauna su a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha hukunce-hukuncen jana'iza da kuma bid'o'inta ina fata an gane wanda an karanta wannan littafi a wannan masallaci din bamu da buƙatar kuma mu dawo mu yi bayani dalla dalla da ake sallar gawa Allah ta'ala ya kai mu kan daidai mala yace wannan hadisin Imam Nasa'i da Tahawi suka rawaito wannan hadisin da sanadi wanda yake ingantacce sai ma da yake tartil qira'ati wa tahsin as-sawt biha tartil qira'a shine jeranta karatu wa tahsin as-sawt biha da kuma kyautata sauti yayin karatun alqur'ani mai girma jama'a wajibi ne yayin da ka zo yin sallah ka karanta alkur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sokar da shi babu daya daga cikin mutane wanda aka sauke mai aka ce kai ai ba sai ka karanta alkur'ani kamar yadda Allah ya sokar ba kamar yadda muka saba muna muna kamar yadda muka saba muna a kasar Hausa da yau ba ma son koyon karatu amma mun iya neman kuɗi mun iya zuwa kasuwa mun iya yin kaza mun iya yin kaza amma ba mu iya karatun alkur'ani mai girma ba to wajibi ne akan kowane musulmi yadda ka san wajibi ne kai sallah dole ne sai ka koyi karatun alqur'ani ka karanta shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sokar da shi karatun nan kuma za a yi shi ta hanyar baiwa kowane harafi haƙƙinsa na mafita da kuma na sifa kowane harafi ka fita da shi a yadda yake harafin a ka fita da shi a matsayin a al'ain harafin gha ka fita da shi a matsayin gha ba ga ka bai da muka saba mana a hausa ba harafin sa ka fita da shi a matsayin sa ba ba ka ce sa ba kamar da ka saba a hausa ba kowane harafi sai ka fate shi daga mafitan shi kuma ka ba shi suka da dace da shi domin Allah madaukakin sarki ya yi umarni a cikin Qur'ani mai girma yake cewa manzon Allah ya ayyuhal muzammil قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا فسروا wannan ayar akan bai Ali bin Abi Talib Allah ya kara mishi yadda aka ce wai menene ma'anar wannan fadin Allah wa rattil alqur'ana tartila yace ma'anar ta shine tajwid alhurufi wa ma'rifatu alwuquf mutum ya kyauta harafin yayin da zai faɗe shi sannan kuma ya san wajen tsayawa ina ne wajen tsayawa ina ne wajen tashi mutum ya san wannan sannan kuma kowane harafi ka faɗe shi daidai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi domin akwai barazana mai girma ga mutumin da baya iya karanta Qur'ani yana bai kowane harafi hakkinsa akwai barazana cewa sanin da yake ba sa karbuwa saboda me Allah ya baka lokaci na da zaka je ka koya ba kuma bane kai ya baka ji ya baka gani kuma Qur'anin nan sai an koye shi bil talaqqi domin hanyoyi uku ne ake koyan Al-Qur'ani ta hanyar shi hanyoyi uku ne na koyan karatun Al-Qur'ani mai girma na farko ta hanyar talaqqi abinda ake nufi ko da talaqqi shine malamin ka yana karantawa kai ma kana karantawa ina fata an gani yanzu ya karanta maka ce بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد كما كمين تعبد ليك بيبي كان كلم باكين شي كان غني يا يا yake karanta alqur'ani hanya ta farko kenan sannan hanya ta biyu ita ce nan mutum ya je wajen malamin da zai koyi karatun alkur'ani din sai malamin ya karanta maka ba tare da kai kana bi ba sai ka je gida kai kuma ka zauna kai ta yi kokari wajen kokarin karantawa ne hanya ta biyu hanya ta uku kuma a'a kai ne ka je ka koyi karatun sai ka zo wajen gaban wani malami wanda yake kwararre an gane kana son ka koyi wannan karatun ko kana son ya gyara maka karatun kana karantawa inda ka kuskure zai ce maka wuri kaza akwai kuskure ka gyara amma ka kaf malaman tajwidi na alqur'ani mai girma sun tafi akan cewa tabbas hanyar farko na talaqi ne ittifa alkhairi me yasa dole ne sai ka je wajen malamin ka yana karantawa kai ma kana karantawa yana karantawa kai ma kana karantawa aka ce saboda ne kace saboda a haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya daga bakin malaika Jibril alaihi salam ai Allah ya faɗi mana a cikin suratul naml ya ce mana wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim lalle kai kana karɓan wannan alqur'ani kana karɓan kalakin karatunsa daga wurin wanda yake min ladun hakimin daga wajen wanda yake mai hikima kuma alim masani malaika Jibril alaihi salam haka yake zuwa ya zauna manzo Allah ya zauna yana yana kallon shi haka suna karanta yana karanta manzo Allah Qur'ani manzo Allah shi ma yana karantawa a farkon lokaci ma idan malaika Jibril ya fara karanta mai karatun kafin ya gama aya ya kai karshen aya sai sai manzo Allah shi ma ya fara dauko yana karantawa sai Allah ya kiko manzo Allah la tahadith bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ثم إن علينا بيانه Allah ya ce manzo Allah fari yasiruka bil yusra ya faɗa mai cewa zai zai sauke ne wannan alqur'ani ne to haka malaika jibril yake zuwa ya karanta wa manzo Allah manzo Allah shi ma ya karanta idan da Allah ya so zai iya jin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kawai ya iya ya zai fara karantawa a cikin mutane amma Allah bai yi haka ba saboda ka ɗauki izina cewa shi kanshi manzon Allah yana da malami malamin shi ko shine mala'ika jibrilu wanda yake dauko wannan wahayin daga saman bakwai ashe lura da wannan sai zama wajibi ne akan mu dole dole kila sai sai mun zauna mun koyi karatun qur'ani kuma wallahi mafiya yawan lokaci za ga darasin da ake bari muhimmanci da yawa ba waɗanda ba su kai qur'anin ba su aka bai muhimmanci sama da qur'ani jiran ake qur'ani za ga wani ɗaya can wani ɗaya can yanzu da mutane suka taru a masallaci ne yau da darasin qur'ani ne ba za mu ga mutane da yawa haka kowa zai dauka cewa ai shi ya iya sai iyaye da kakanni in ma kila ya zo ya kalle shi ce wannan dan sihibin yaron ne ya ce ya karanta tun kafin a haife shi yake karantawa yau zai zo ya ce mana wai akwai wani rabi a ce ba rabi a qur'ani ai ba zai yiwu ba ina ba ta gane to kun ga irin waɗannan abubuwan jama'a muna tunatarwa ne saboda mutum ya gyara ko kaɗan mutum bai latti ba idan ya gane cewa akwai kuskure a karatun shi na alƙur'ani kuma ya nemi farin gyarawa amma wallahi a hirɗinka in ya zanto cewa kana ji ana magana kai kuma baka koyan ba har lokacin zai gure maka saboda babu yadda za a yi ne sallan ka ta inganta sai da karantun ne fatiha a ka'ida mun yi bayani ko a sallan da limai ke shiru sallan azhar sallan la'asar sallan magariba sallar isha'i duk mutum sai ya karanta fatiha a bayan liman a sallar azhar za ka karanta a sallar asar za ka karanta a sallar magariba raka'a kwaya ɗayan nan da ake kawo ta ƙarshe za ka karanta fatiha a cikin ta sannan kuma a sallolin sallar isha'i da ma raka'o'i biyu ƙarshe ita ma za ka karanta fatiha a bayan liman to in kuma ka ɗauka cewa liman ya ɗauke maka to can an ce karanta kuma kai shi kenan ka dawo kenan kullum sai dai bin liman kai ba za ka wata sallah ba ba za ka samu ta raka ai ka kuɗi maka baka ce za ka kawo ta to baka iya karatun qur'ani ba rashin ingantuwan wannan raka'an kwaya ɗaya kuma ta rushe ka daga sauran rakawoyin ka ba su domin sallah ibada ce wacce farkon ta yana da alaka da ni karshen ta saboda haka jama'a wajibi ne sai mun tsaya mun koyi karatun alqur'ani nan da kyau mun kuma ba shi muhimmanci wanda karatun qur'ani nan yana da haske ba sai mun yi ta yin bayani akan farlan shi ba malamai suna ta yin bayanai game da farlan karanta alkur'ani shi karan kanshi da irin amfani da ake samu a cikin karanta shi sannan kuma abu na biyu shine kyautar sauti yayin karatun Qur'ani ba irin karatun da muke a Hausa ba alhamdu lillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin na saka cikin karatu me na kan wani bakale kai wani ya ce kalkala kaji fa wai kalkala bayan shi bai iya ba ko kuma ce ta a ni ai da wurin da ke karantawa kai da haka kake karantawa sai wani ya ɗaukar cewa ita riwayar warshu ba a rera ta ana karanta alƙur'ani da ita sai ɗauka cewa yadda aka saba ana karanta a gargajiyar nan to ba haka za a tafi to kuma jama'a wannan kuskure ne babba kuskure ne ƙatu yadda ake karatu da hafsu haka ake karatu da warshu an gane ko kada ka ɗauka cewa warshu ba ka'ida ne a'a ka zo karatu alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثالي كان كان القرآن بجي لي على الأقل مثالي ورشني ذاك السكوي مالك يوم الدين باشي كان نمبر تومي من منشي وقال لك أنا مالك يوم الدين يا كان يا كان يا كان أها wannan duk wanda ya wannan karatu wallahi wallahi da karanta Qur'ani ba dan ba haka Allah ta'ala ya sakar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ina fata an gane na a ai wasu ta fi wahala ba ta fi ka'idoji na koyon karatun Qur'ani mai girma da yawa fiye da haka saboda haka ya jama'a ne kokari mu gyara Allah ta'ala ka ba mu ikon gyarawa وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هزا ولا عجلة بل قراءة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها النبي صلى الله عليه وسلم كما يدى ألا مدى وكين سلكي يأمر جيش ya kasance yana jiranta karatun alkur'ani jirantawa la hazzan baya togawa ta yadda zai gaggata karatun wala ajala ko baya sauri sauri a cikin karatun shi da yake hazzan shine mutum karatu yana cinye wasu harufa kamar yadda wani yazo ya samu Abdullahi dan Mas'ud yace mai ai na fi Qur'ani a kwana daya Abdullahi dan Mas'ud yace mai ah ahazzun ka hazzi shi'ri ka karanta qur'ani ne ka gaggasa karatun shi kamar da ake gaggasa waka to in ba haka ba ta yaya za a yi mutum ya karanta qur'ani a kwana daya ina fata an gane ko mun karanta a baya manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta qur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai mi ba ba zai fahimce shi ba an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan karatun ba da gaugawa sai da zai gaggasa karatun ba wala ajala ba kuma yana bin karatun bai da sauri sauri bal qira'atu mufassiratu karatu ne wanda yake mai fassara wanda idan manzon Allah yana yin karatun har zaka iya fassara aya misali yace alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan ayyuka har zai iya fassara aya ba kamar wanda yake alhamdulillahi rabbil alamin wannan me yake kenan alhamdulillah rabbil alamin yanzu da Allah ba a cinye wani abu ana na'am an ci cinye abubuwa da yawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan gaugawan auren karatun sa bal qira'atun mufassiratun harfan harfan manzon Allah haka yake yin karatu mai fassara yadda za ka iya fassara karfi harafi harafi haka yake karanta Qur'ani harafi harafi ko ba taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada tsakanin ayoyi ba kamar yadda mun karanta a baya misali mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wasu daga cikin malamai ma suna ganin wannan bid'a ne aka ce me dalilin ku suka ce saboda manzon Allah ne ba duk duk gajartan aya manzon Allah bai taɓa hadawa ba amma wasu za ga a garin hadawa masu yin kuskure a garin hadawan wa ya sa ka wa khairar huda هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يرتل السورة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan jeranta sura hatta takunu hatta takuna aqwala min aqwali minha har sai suran ta zanto ta fi wata wacce bi da kauma tsayi misali ya karanta sura mai ayoyi guda hamsin wata ko mai ayoyi kaman guda sittin idan yana karatun nan daki daki wani lokaci mai ayoyi hamsin na har sai ka fi wancan mai su mai ayoyi sittin ma tsawo saboda yadda manzon Allah yake bin karatun daki daki daki daki babu gaggawa a cikin kenan har irin karatun da nake a wani tahajjud da za a ce ana yin sauri sauri a kama din wannan shi ma bid'a ne jama'a wallahi wannan bid'a ne ko shakka babu kuma duk wanda yace wai tahajjud sai an sace qur'ani shi ma wannan bid'a ne annabi bai yi ba sahabban sa ba su yi ba Allah cewa mai faqara ummati yasara min qur'an abin da yake so karanta karatu daidai ta yadda mamun da ke bayan ka kuma za su samu nishaɗi na wannan karatun da kake yi shi yasa ga mu ba mu taɓa saukewa ba nan ba mu taɓa saukewa ba mu mu muna bin karatun ne daki daki dalla dalla a hankali a hankali gwargwadon yadda ba za a gaji yadda mutane ba za a kosa ba gwargwadon kuma yadda za a bayyana kowane harfi haƙƙinsa da kuma mafitansa kowane harfi a bashi haƙƙinsa da ya dace to kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ke karatun shi a wani wurin na Aisha har tana karar tana kwatanta wacce karatun shi a rarrabe yake daki daki daki daki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na karantawa wannan hadisi ibn mubarak ya fitar da shi a cikin littafin zuhudu daga cikin da a cikin alkawakib da kuma abu dawud da imam ahmad da sanadi wanda yake ingantacce sannan na ukun imam muslim da imam malik ya fitar da wannan hadisi ne malai wa kana ya ƙudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa yuqalu li sahibil qur'an ana cewa ma'abocin karanta alqur'ani a ranar tashi alqiyama iqra karanta alqur'anin nan wartaqi ka hau ka ƙara hawa matakala matakala na aljanna ka ƙara hawa warati kuma ka jeranta karatu kama kunta turattilu fi dunya kamar yadda ka kasance kana jerantawa a nan duniya fa inna manzilatika inda akhir ayatin taqra'uha na'am fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha domin masaukinka aljanna gidanka na aljanna zai kasance ne a ayar karshe da karanta na alqur'ani kenan kowane ɗaya daga cikin mu nan yana da gwargwadon darajanka gwargwadon yawan ayoyin da ka haddace na alkur'ani gwargwadon yadda ka iya karatu dalla dalla gwargwadon yawan gidanka aljanna yawan binayenka aljanna ka shi za ke karanta ka hau ka ƙara sama kamar yadda kasance kana karantawa a ayar ƙarshe da ka tsaya wacce ka haddace ka iya karantawa daidai daga nan iyaka gidanka ya ƙare sai a cikin iyaka ne gidanka masha Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ahlaini minan nas Allah yana da wasu yan fada guda biyu yace hum ahlul qur'an sune nan ma'abuta makaranta alqur'ani manzo Allah ya hum ahlullah wa khassatuhu sune nan yan fadan Allah kuma sune nan kebantattun bayin Allah ina fata an gane makaranta alqur'ani to in dai haka ne me zai sa kowa bai zama makaranta alqur'ani ba a cikin mu nan